ولا يشهد له الشيطان من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يومنا شابير لوطن الجمال الاولى hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1445 a darasin littafin muqaddamat al-azziya wanda babban malami da Sheikh Abdul Hassan Ali al-Maliki ya rubuta wanda a yi shi jira tara ɗari takwas da hamsin da bakwai ya rasu ɗari tara da talatin da tara za mu ci gaba da karatu a fasulun fil masai al-kufai fasulun fil masai al-kufai malamin Allah ya shi da rama ya ce lilmasahi alaihi samaniya ta shuruhi al'awwal an ya kuna jiddan wala yamsahu ala ghairihi kala khariki wa nahawiha idza suni'at ala hay'ati ala hay'ati al-kuffi illa al-jawrab wa huwa ma kana ala shakli al-kuffi min al-kittani wa nahawihi min fawqihi wa min tahtihi jildun makhruhun malan ce babun fil masli ala al kufayn babin zai bayyana mana hukuncin shawa akan kufi guda biyu ya tabbata shawa akan kufi guda biyu hadisai wanda suka tsina daga ahadithul mutawatira aka ce hadisi mutawatiri shine wanda yake fa'idantar da ilimi ne ki wanda babu wani shakka a tattare da wannan wanda hadithul mutawatir su ne koli mataki wanda yake na ƙarshe na koguwa kamar yadda aka hakaito kuma hakan ba daga ɗaya ba daga cikin malumai amma ibrahim abdul allah ɗin shi da rama daga hassan basari ya naƙalto ya ce lalle haddasa ne sabbin min ashabi nabi sallallahu alaihi wasallam mala hassan basari ta biya ce wajen sabon manzana sansaran mutane saba'in daga cikinsu sun karantar da ni shawa a kwamfufi ci an da hukari musa wa ana tufai a nan sanasanalle na shawa a kwamfufi guda biyu haka kuma abin asir ibn manda shi ma ya ambata ne sunayen sabon da aka rawaito shawa kwamfufi wanda ya ambata sunan wajen sahabi 80 sabai tamanin haka imamu zai iya lafiyar shi da rama shi yan bayan batogin sahabi arba'in da shidda wanda duka an samu rawaitawa sha kufi da gare su mara ibra da kekin idi ya ce ya shahara shaha akan kufi guda biyu wajen malamai na shari'a musulunci har ma sai kai ana lissafa shaha akan kufi yana daga shi'ar na ahalus sunna kuma rashin yarda da cewa akan kufi yana daga shi'ar na waɗanda suke ɗan bida sau da abin da ya tabbata na tafsiri na suratul ma'ida ya yi wani zina manu idan kwanta ila salati fahusulu wujuhakum wa yadiyakum ila al-marafiqi sai zo da qira'ata wa arjulikum wa arjulikum da kasra to wannan ruwaya ta wa arjulikum qira'a wa arjulikum kenan tana nuni a bisa fassara abin da yake sunnar manzon sallallahu kaga annabi sallallahu ya tabbata hadisi ya shawa ko to qira'at da ta zo da kasra ta lamu al-filiku kenan tana fassara kenan wannan hadisan suna fassara ita wannan qira'a ke shi yasa su dan shi a musu shawa akan ku musu shawa akan ku sai dai suna shawa kuma akan kafa ba wanke kafa ba kuma su sai su shahi ƙafa amma ba su rawar shawar kan lilman sai a rai zama ne akwai sharuɗa guda takwas wanda malamai na baya-baya na malikiya suka ginde a kan shahawatan kudu al'awwal an ya kuna jildan suka ce sharaɗin farko labun da ya zama fata fara ya zau ala gai ba a shawa kan abin da ba fata ba karkari wala wuya kamar su sai da wani wannan wai za su ni ala hai'atul kudu ko da ko ya zama to idza suri'at ala ha'atul kufi in an kera ta amsa tsarin kufi ba za a yi shawa ba illa al-jawrab sai dai jawrab safato amma kuma nan jawrab su kuma sai suka mushi wata fassara sai suka ce huwa ma kana ala shakalul kufi shine wanda kamar sifar shi ta kufi ce amma milal kitani sai suka ce kuma da kitani ake wana wi min fawqi wa min tahti jildun suka ce saman shi da ƙasar shi akwai wata maharuzu wadda take ɗaukekiya amma kaga ana yin jawar safa da auduga kaga da auduga mu azarewa kaga da auduga a ƙasar shi ya sa jama'ar dini kasimi alamatu sham yana da lissafi jawazar wasai ana rufai wanda alai الثانية نبي أن يكون طاهرا يزوم تركتك فلا يمسو على النجس با شاوا أكو كفين دا نجسة ني إنا مثالي كجلد الخنزير أتي دا فاتا على دي أكا وجلد المعقول أتي دا فاتا دا أكا جنبا دا أكا تي سي أما غير المذكى wanda ba a yanka ba kaga wata ta rushe awar muzarka ko kuma ya zama to ma an yanka amma gairar ma'akuli wanda ba wanda ake ci ba inda zai la yanzu kama ba ta kare kaga jima ba ta tsarkake ba ta kare ba ta kare amma ba ta tumkiya tumkiyar mutuwa zai sai aka dauki wata kaga shi kuma me ya tsakiro halma'u wal qaras kaga da ruwa da da da baga ruwa anan sara sai yace yana tsarkakiya an wuce ma anan sara sara wata dabba ta mutu ana ja sai ce rawa kan tafi ya haba ya ko hede ban kuɗa ba ta ƙalo ina mai ta ya ce ai bushe ce sun ce ni tsakiyar alma'u wal ƙaras ai da ruwa da baga ruwa yana tsarkake ta ka gani ai ma yi hafin dube ka ba ka tsahura duk wata da aka je mai ta tsarkaka sau da haka kenan amma wata kare wata alade wata biri wannan da an jeme ba ta zama jima ba ta tsakaye saboda dama asali haramun ne ko da kuwa an yanka saboda haka ba a shawa akan wannan a tsarin na uku an yakuna mafaruzan ya zama ko wanda yake an datse shi a dubce farayam sau alai idan kana marbuta ya hal ba wanda an datse shi bane ba an yi mishi rawun to ba za a mai shawa ba za a shaye shi ba ya ɗauri ne aunawa kudu inda hannun naɗawa ce an ya kuna satar limhallin farasi da ya zama ya lullube bigiran farilla mana daga ka'abai waɗannan idanun sawu su zama suna ciye shi abin da ya kasa kar ya zama idanun sawu min suna a waje lama na kasa fala ya suhul masau alaihi bai inganta a shawa kan shi wa kazalika in kana bi kharqul kabir haka nan ya zama yana da babbar huda kadara sulusul adami kama a ce ya cire diddigen ga an kasa uku kaso ɗaya ga ɗiri ba za ka shawa ba alƙamis mana ya ce na biyar an yi mutumin tattalin mashirifi ya zamanto za a iya bibiyar sahiya a cikin shi kenan ya kama daf falwasu mai faɗi allazi la yumkinu an yutabi al mashayfi wanda bai iya yiwa a iya bibiyar tahiya la yamsahu alayhi ba za a yi shawa in ya zama ya yi yawa ya yi yawa kaga me ana yi kawai tana fitowa a salis an yalbasahu ala tsahara ya zama to da za ka sa shi kana da alwala wala yamsahu alayhi idza labisahu wa huwa mubis in kana da hadasin kasashe wannan ba za ka yi shawa ba dole in kana da cikakke a ruwana sai kuma sukan ƙara da sharaɗin cewa ma ta hara ta zama ta ruwa banda ta arwala suka ce wani sharaɗin bi hazin ya tsara tsarkin da za a iya shawa a kan hukun wai tara biya ne a tsara ya zama to a wannan tsarki an tafi da maɗiya ya zama wai alwalaci ko kuma wanka ne misali inda za ce alwalaka ta ware ya kai taimama da kai taimama ya kasa kuki da wanzu kuma suka ce ba za ka iya shawa a kai ba labin da ya zama alwalaci kai ba taimama ba to amma kaga tun a wancan satin dama mun yi taimama hukuncin da hukuncin alwala an yalbasu ala tsara fala yamsa alai idza la tasabuhu mudi ba zai shawa ban yasa shi yana da hadis saboda haka falau taimama da zai taimama sun ma da disau sai sa lam yamsa alai to su ba zai shawa kai ba sannan sun sama labudda ya zama tsaharar kamila ce wa ta kuna kamila tan ya zama tsaharar cikiya faran kasar ida da jire inda za a ce na wanke kawar dama wa ada kada a bil kufi ya nasa ta kufi kabla kasar kufura sai kuma ita tana cikin kufi kuma ina wanke ta hagu wa na zalika fara misali wa la budda yanzu ina yi alwala ta duka na gama sai in sa amma yanzu in fara in wanke wannan kawar ta dama sai in sa ta kuma yin wanke ta abun kufana ita ma ya saka suka ce ba za ka yi wa sha'awa haka asabi na bakwai Allah ya kura asin bilusi kar ya zama da kasashe don ka yi safan Allah kalmu wani ba zai ranar mutsar da bilusi kamar ina misali mutumin da ya harama da ake haji kaga falayar musul falayar musul hurimu kaga illan da alayhi kuffa ba zai sa kufi ba illan da alayhi sai sawo shi in kuma ma ya sa hubba aka ce to yanke shi da ƙasar idansa don ya zama to wani babu shi haka ya ce to sai mai da shi babu shi shi don kar ya zama to ne su ne ne ko wani kan zama kofi gane ya zama dole ne kawace aka tura amma ba tare da yake saboda wanda ya harama da yaki ba zai sa ba tufa da take mafi na mai kewayewa Albi safari ko kuma kar ya zama wanda bulaguran shi na saban Allah ina misalin mai bulaguran saban Allah kar aki kamar misalin aki wanda ya kangare ma uwaye mutumin da kan uwaye shi suka mai wada ko suka fata mai sai ta tare na shi na shi hushi ta yi masu ko kuma ya zama to ya kangare ma uwaye ya fata da su ya fusata su to shi yanzu a bulaguran wannan da zai na fata ma uwaye ne bulaguran sabo sau da ka gari tsala fi rudar wanda ba sakhtun lafi sakhtun wanda yarra Allah tana cin yarra uwaye fushi Allah na cin fushi uwaye to kaga yanzu in ya fusa ta baban shi wuta ai kaga ana samu wani sai mai wada sai wuta ta bana da je ko tano shi ne kaga mutum bai sa ba sai ya shekara 50 a kwatana dai ko bayan arziki an cinye arziki gaba daya ya dawo mutuwa gida ya tarlo waɗanda ya tarlo na biya da shukoki ya yan uwa da shukoki a gani a gani to shi yasa duk abin da kake ne yawan zai samu fata da uwa ya nuna ba dole ya dare ta kowa ya masu sau da Allah ne ba zai rada kai ba sai sun yi rada ko min kake nema in kana da matsala da uwa to baka samu wannan abin radar lafi radar wale ne sakti lafi sakti wale yarda Allah tana karkashin kukuwanka sun yarda da kai kuma fushin Allah yana karkashin fushin kuwaye da zarar uwa suna fushi da kai to kasancewa a kai zaka bata da Allah wanda ya bata da Allah ko waye zai sa ma albarka ko da waye shirin ka da za ta amfane ka kowane lokaci kowane lokaci kamun Allah zai iya samu in Allah ya ga dama ya gaggauta walle kuma mai kangare ma ba shi dama da wurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ita na tani ajrullahu kubatu ma fi dunya qabla al-akhirah su guda biyu tun a duniya Allah yake gaggauta musu ka aje lahira al'aku da walidai mutumin da zai kangare ma uwaye saba ma uwaye ko mace ko namiji ka kana samu wanda ya zaka aikin ta fata ma uwaye ake shi kawai shi fusatar da uwaye kangare ma uwaye fata ma uwaye suna cin mutuncin uwaye fusatar da su kuma ta su ka gani to duk wanda zai rungumi wannan abu ya zama to cin zarafin iyayen shi ko sa ma uwaye shi bacin rai ka gani wanda ya ba wanda ya raina kamar uwaye ko kuma ya dinga fata musu suna kawo misali duk wani abu na daukan magana duk wani abu na fitina duk wani abu na kaza to zai ta shayarwa zai zo kowa gidansu ya zauna kawai duk abu na rashin yi da a yi ta kama uwaye kashe to irin wannan abin duka yana daga layin kangare uwaye kuma duk wanda zai haka nan ko malami ne ko malami ne ba zai albarka ba wai ga magarba ko mutumin kirki kaga jurayji na rahim shi a lokaci yana daga mutane mafiya kolin masu matsayi cikin banu isra'ila saboda ma ibada shi ma ya bar mutane ya ce suna saba allah ya je dashi ya samu ɗaki ya zauna don ma kare dinga saboda ruhubaniyyaci ne su alkitab lokacin suka kirkira Allah ce wa rabaniyatan ibtada'uha ma katabna alayhi illa ibtiga ridwanika sai mutum ya tattara ya bar garin su ya bar sara'a ya bar kwami sai je daji can cikin dokar daji wani daki ya zama yana cin ganye da da abin da ya samu ka kasuwanci ma ba ya ce kasuwanci ma akwai shigo akwai ara akwai wani cikin mutane za a yi ka sai koma kawai aikin shi sallah azumi ya wuni azumi ya kwan sallah wuni azumi ya kwan sallah to jirin shi haka nan ne mahaifiyar ta tashi kaga hadisi yana cin bukhari ta tashi ta je ta ta mushi magana yana cikin nafila to abin ka kasa wanda shi babu ilimi kawai ibada ce ake ba Allah ibada ce ko tsurinsa sai gaza gane ya ce wanda ai shi yasa kan shi nafila ce an samu ma'ayyin shi ko farilla ce sai yake tsarar da ni Allah ci gaba da sallata ko kuma amsa mata to kuma sai ta fusata shi ne kuma a cikin fushi sai ta mushi addu'a to yanzu tun da ta yi fushi Allah ma ya fushi fushin da ya jawo fushin Allah subhanahu wataala saboda wa sakta Allah fi sakta walidai to shine abin da ya faru ya faru aka kuma ya tashi aka zo aka toza tashi aka rusa ma ɗakin nashi waye da aka yi kace kace da shi saboda yanzu tun Allah ya fita bayan shi aka jayo shi cikin mutanen aka bi ta gurin mutanen banza su wasu kautu suka yi alhini to lokacin da za a bi da shi ta anguwa 'yan duniya sai su masu kwamfuto suke kallo yanzu wanda mutu duniya da tana da ka sa kawai nan ka san ka guje a ce ɗaya suka ce ka yi ce da ne duniya tana da ce ka ga shi wanda lalatacce ne ka sai ce ka yi na amma duniya duniya ina za ki yau ka gani to ka ga lalatacce ma ya ma mutum alheri ai ka ga ba kyau ka gani to daga nan gudun sai sai mulki shi ne suka ce wai aka yi aka zo zuciya gurin yan duniya da suna da sai kai mulki ya ce shi on bakar ta wani abu ne mutum da autuwa ne addu'a da kwari da ta fara shi ne ya ce shi ne ko kaga yana tuno kuskure na to shi ne ya je bayan ne gawar da ya yarka biyu kuma Allah sai ya zabe shi kuma shi kenan sai samu da kuma yardar ta su kuma ridar lafiyar da malami kuma da ma'ayyar da yarda da shi ta yi kuma sai Allah ya yarda kaga to dole wannan abin mutum sai ya kula da wannan shari'a da ka bata da su ko a kasuwa ko a neman ilimi ko a kaza dole kuma sai a samu wannan mashkila ne to shine su fuka hawa da ke suna gama abubuwan tare wannan sai suka ce to kuma in bulaguran ma na sako ne sai suka ce kal'aƙi kamar wanda ya gangare ma uwaye wal abiki kamar bawa ya guje ma masu gidan shi wala ya musa uwaye da mini ma suka ce ka ɗaya daga cikin su ba zai wani shawa a kan kofi ba hatta min Allah ya kuna mutarafi an bilibuski kar ya zama kai hubbin da kasa da alfahari da alfahari akwai wani lokacin ka shi yasa a duniya duk abin da zaka yi abin da addini ya shata kawai ka kiyaye shi duk inda zaka ga mutum ya saba ma wannan to sai kaga an sa saboda babu abin da za a fasa ita haram tun tun Allah subhanahu wataala haram halak Allah ne halitta yanzu abin da Allah haramta ba zan ci a dawo a ce maka halak an riga an tsare kawai daidai kawai an yi da kuma ga gani tsarin da shari'a ta sha ta kawai to haka wani wani lokaci a lokacin muna karatu da shi sai je sa irin mutanen nan ne masu musu sai je a makarantar sai ya sayo kufikin shi daga unguwar sai ya je ya zo shi sai ya tattata kama mutane gudun su har ma sai dinga bi ma hashin wadanda aka wani musu ya dinga bi ya zaɓi ka gani da ƙarshe lalace ƙarshe lalace to ka kai zama dan alfahari dan nunawa ne kan ka nuna ka sa ko danda da kai takalma da kai komi kaga ai bukata ce za ta sa ka sa kufi ko gurin da ake sa to yanzu kai kuma hin ka sa dan neman shuhura dan a ce kai mai sa kufi ne akwai wani dan darul qadiriyya da za su rusa lokacin wani masallaci lokacin suna rashin kirki sun je za su rusa wani masallaci a wata anguwa wai shine sai sayo kufi wani daga cikin sai sayo kufi kuma tarmo zane tarmo izaki wai shi shi ne ahlus sunna da gaskiya ya sayo hubbi ya darmo izari ya darmo zani in ka ganshi ba kyan gani shi ko bai san mata ya shiga layin tsinani saboda ka ga wasu ana sanar sai na ce al'adar lawa rajul ya lubasa lubasa ta mar'a wal mar'a ta lubasa lubasa ta rajul yanzu ba ka zo ka dar mazani ba saboda mu maza ne suke dar mazani shi yasa ma in ka dar ma to bai halitta a bi ka sallah saboda ka sa tufafi irin na mata kaga amma a wancan lokacin ba laraba ko wancan lokacin kaga izari suke sawa kan kaga namiji ya sa wando ana jama mata ne suke sa wando saboda haka kenan Allah ya kona masa rafiyan shi kuma sa tufafin alfahari ko ma wanne iya daga kenan sharadi na tufa ta musulmi kar ya zama to sau shuhura sharadin tufar mutum musulmi guda takwas kar ya zama to sau shuhura daga ciki Allah ya kona sau shuhuratin saboda annabi sallallahu alaihi wasallam cewa man labisa thawba shuhra alfaqahu Allah thawba dhalla yawm al-qiyamah kuma ko bala wanda ya sa tuba ta nuna kai a ran kiyama Allah zai sa mai tuba ta kaskanci kuma sai a banka mai to kaga yanzu in ya sa hubbi in da alfahari ne da nuna kai to shi bai halitta bai insha Allah kai fa man labisa hu li nawmi aw nawmi wanda kuma ya sa dan barci ko Allah ya sau alaihi ba zai shawa ba idan ta ma hadhihi shurutu amma in wannan sharaɗa sun cika jazar musul mafiyan waɗannan sharaɗa wanda mala Allah cikin shi da rama ya sa ba wai sharaɗa ya ambata mana guda takwas ɗin nan ba sharaɗa ba ne wanda suka zo a nasi sharaɗa ne mafi yawa ishtihadi ne na malaman fiƙo Allah cikin su da rama suka yi ishtihadi sau da haka kaga sharaɗin kasantuwar dole ya zama fata wannan kaga ai ya ci karo da cewa manzala sassara masaha alal jawrabaini ya shahawa akan jawrabaini safa biyu to amma inda su kuma bangaren mutaakhiruna na malikiya suka samu abin nan sai suka ce ai aljawrab ba shi bane ba safa sai suka ce jawrab shine wanda saman shi fata gare shi to kuma abin da kenan suka kalla to ina ka samu inda sun koma kawari su wancan da dabu to ba za su samu ba ba za su samu shira ba sau da aka kenan kuskure bangaren fassara jawar ɗin ne suka fassara shi kenan da wannan kenan kaga ya halitta yin shawa akan wannan sai kuma kenan hubbikin da ya tsari shi ma mala ya sa sharafi shi ma wannan kaga ba laifi ba ne ba inda ya rufe wata don ya samu tsagawar guri shi ma wannan baya hanawa ya zamanto an yi shawa a kan shi shi yasa shekul isa ya ambata cikin fatawa jawazar musu alaihi wa ma damal ismul kufu baqi matsarin sunan kufi yana kai kuma wal mashayfi mumkin za iya tafiya a ciki to shikenan za iya saboda shari'a ta ta ambata mushi sunan kufi to nan gurin za iya shawa kenan akan shi bale sharadin cewa tsahara labudda kenan ya zamanto an samu tsahara wadda take ingantacciya wadda take kenan ta ruwa kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci mugira bin shuba ce kuntu ma nabi sallallahu alaihi wasallam laila fi masira ba barabatu alaihi min al-idawa sai na zuba mai ruwa fa sara wajahu wa dira'ai wa masabi rasi thumma awaitu li anzi akhfai sai kuma na saddaku in fidda mai yace dawo ma fa iniya lafatu ma tsahir bar suna sa su suna da tsarki kaga hadisin sai nuna kenan tsara kafin sa shi ya zamanto an yi tsara wannan sharadi ne sharaɗi ne kenan labudda ya zama to lokacin da ka sashi da akwai tsahara a cikinka to jumhurin malamai suka dora wannan tsahara ɗin kira bisa tsahara shar'iyya shine mai arwalla sau da haka wanda zai arwalla sai wanke ɗayan awa sai shigar da hufi sai wanke ɗayan sai shigar da shi da ita to wajen jumhuri ba zai bai halitta ya sha sau da kaga labudda ya zama ala tsahara kenan sai da ya kammale alwallar tashi amma ya wanke daya ai bai yi arwala ba mutum ya arwala wanke kawa daya an ce ya yi arwala to kaga labar da ya zama ne kenan ya wanke duka guda biyu sau da aka shi yasa sai kawo wannan kenan sharaɗi ɗin sannan kuma sai sharaɗi na cewa hubbi ɗin ya zama zo hallau dai tsarkakeki in najasa ne bai halitta ya zama to ya shawa a kai shi ma dalili akan wannan manzala sassan wani lokaci ya ja sabon sallah yana saye da takalma annabi sassan sai aka ga ya cire takalman nashi a cikin sallah sai sabai su ma duk suka cire sai manzala sassan ya ce to ai malaika jibril ne ya zo ce mu a cikin takalmina da akwai wani abu wanda yake rana kisa to kaga wannan sai nuna cewa bai halitta yin sallah da abu wanda yake mai najasa kenan in najasa da in abu sai mutum ya zamanto ya fita to labudda kaga ya zamanto shi hukun tsarkakakke kenan hukun da asali ma watan najasa ce kaga bai halitta a yi sallah da shi saboda haka shi yasa sai ce sharadi ya zamanto wanda yake kenan tsarkakakke sharaɗin kuma ya zamanto an sa shi a bisa tsahara ya gabata ko sai kuma inda ya ce sharaɗin Allah ya zamanto ɗahara ce ta ruwa ma'ana kar ya zamanto taimama shi ma na an yi magana a kai sai kuma magana a kan shi in mutum ya sa kufi akwai bakin gwargwadon kwanukan da zai dinka shafa ko kuma a'a tuttur kawai matsar yana kawai shi zai ya ce wala ya tawakkatu bi waqtin ba za a iyakance ba shawa da wani lokaci wala yalzamu nazahu ba dole ba kuma sai ya kwabe shi illa an ta hasila lahu jaraba sai jaraba ta same shi aw ya hasila ta kharqul kabir ko kuma kuffin nashi cire ya ya tsage kenan babban tsaga wanda a baya ga mana babban tsaga ta zama mai kadar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam gurgurdan ɗaya hukun diddige aw yanzu ya kadamu ko kuma a ce ya cire diddigen shi ya fitar da diddigen shi au aka tsara ila saqil kufi har zuwa saqil kufi har zuwa kenan gurgurdan wuyan ɗin na kufi to shi ma ya zaman to ya yanke shi ya yanke shi ƙasa to wannan shi ma ba zai shawa ba kai magana ta tauƙiti cewa da yace babu lokaci hadisin sayyidina ali Allah kare yarda a gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ja'ala salasat ayyamin wa layaliyahunna lil musafir wa yawmun wa layla lil muqim in kana zaune a gida zaka shawa awa 24 in kuma kana halin kula guro ne shi kuma kenan kana da kwana uku da dara da zuwa kana da kwana uku kenan awa saba'in da biyu a halin bulaguro saboda bulaguro yanki ne wanda yake na azaba haka hadisin hafu bin marik al'ashi ya ce mazara sassa ya umarnin shawa a kan kufi a gazo ta tabuka shekara ta nawa aka yi gazo ta tabuka Thank you. razo ta tabuka shekara ta shi ne na ƙarshe ko shi ne ƙarshe ƙarshe ko sai razo ta tabuka sarasata a nan sarasan ke na yasa sarasata ayyamin waliyar yahunna wa yawon waliyar alimuki yini da dare kuma lil muqim shi kuma ga wanda yake mazaunin gida haka hadisin safar ibn asad yace kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamurna idza kunna safar ala naziya fi ba'd salat ayyam wa layalin illa min janaba walakin min nawmi wa bawl wa qaid kenan shaha akan kufi zaman gida kwana uku zaman gida wuni da dare bulaguro kwana uku wannan ci ne hadisin da ya zo akan cewa babu tauƙidi bai tabbata ba sai kuma da ya ce sifatul masahi al-mustahabba siffa shawa da siffa ta mustahabbi kuma ba da taba kai ko ya kashawa ya yi amma ita ka hisu an ya za a sabi'a yadda hilimna ya aza ya tsotsin shi na hannun dama a da a turafi a sabi'a rijili a saman ƙarshen ya tsotsin kawai shi ta dama min zahirin qadamihi al-yumna daga mabayyanin diddigen shi na dama wa yadau yadahu al-yusra sai ka shigar da hannunka ta hagu min zati atrafi asabi'i karkashin ya tsotsi waɗanda suke na kawo min batsin khuffi daga cikin khuffi din wa yamiru kuma sai kuma ka huce da su ila al-ka'bayn har zuwa idanun sawu wa yaf'alu bil yusra kadhalika ta goma zai zama to kenan an dora an yi mata kama kana sai ka dora hannun dama kenan a saman kafa hannun hagun kuma sai a dora a kasan yatsotsi din sai kuma mutum ya taho da su sama dama haka hagun haka wa yaf'alu bi yusra haka zalika ala adil qawli irin wannan sifa din musafi ka dauki wannan yatsotsin ka dora su a saman yatsotsin ka na kafa sai kuma ka dauki wannan ka sa su da kasa su kuma sai ka taho da su sai ka shafa zuwa ƙarshen kufi sau da haka kenan wannan sifa ɗin musabi amma in kai wadda ba ita ba ka fara ko daga sama kai na kamar da abu muhammad shi ce ka fara daga sama sai ko yana saboda kar ya zama to kai haka inda wani azanta ka gami zai shiga ce kurfe na to ce ka kawo da saboda haka shi yasa malamai suke cewa kai fa ma sa ajuza diyan da kai shawar yayi maka almuhimmi ne ka shawa to sai dai shi ma shawa akan kurfi hadisi ya zo asari ya zo kenan abin da yake daidai shi ne sama laukana dini da ra'ayi lakana asbar al-kufi aula bil muslimi al-a'la daga sayyidina ali ce qarra'atu nabi sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahir al-kufai saboda haka kenan sama ake shawa banda kasa sama ake shawa banda kasa shine abin da yake kenan daidai duk da wasu malaman kenan suna magana a bisa shawa sama da kuma kasa amma kauli wanda yake rajihi wanda yake daidai kenan shine wannan wannan din saboda wancan kenan asari din wancan kenan shafa amsa zahirin gubbi da badinin shi magana ce wadda daga aimatul arba imam malik imam shafi yalla jinsu da rahama sun tai akan haka sai dai duk da sun ce za a shahi kasa sai suka ce amma in ya taƙaita amsa shawar sama yayi sun ce za a shahi kasa da imam malik da shafi amma suka ce amma kuma in ka takaita a bisa shawar sama kaɗai ban da ƙasa suka ce yayi sai kuma shawar kenan saman kufi da ƙasan kufi ya zo a hadisi wanda yake na mugira wanda ake shingina zuwa ga manzala sallam sai dai kuma bai tabbata ba hadisi wanda ya tabbata kenan sabanin shi wanda yake sabanin shi shine wanda ya tabbata daga sayyidina ali wanda ya ce laukar dini bin ra'ayi inda addini da ra'ayi ake da kana asbarin kufi a wala bin masu bin hali ai kaga da kasan kufi shi ne a sha'awa a kan sama saboda ai kasan shi ke saka gwalale ke saka kaza to inda ra'ayi ne addini ma'ana inda addini tunanin mutum ne da ganin ya kamata da kaza to addini shari'a shar'an ta Allah subhanahu wa ta'ala ne addini ma shar'a Allah addini abinda Allah subhanahu wa ta'ala shar'an ta shi ne alayhi kamantu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam am lakum shuraka'u shar'u lahum min ad-din ma lam ya'zam bi illa saboda haka kaga ba ganin kamata bane ko kuma mamarki ko haka ya kamata ko kaza a mi Allah ya ce mi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce shi yasa hanafiya sai suka riko da wannan hadisin kamar yadda Imam Ahmad ma shi ya riko kamar yadda Sufyan al-Thawri Abu Amr al-Awza'i dukkan su kenan sun tafi akan sama kawai za a shafa saboda haka kenan wannan shine dangane da shawa akan kufi sai kuma kamar yadda ake shawa akan kufi aka ce ya zo shawa akan safa ya zo shawa akan takalmi kuma yin wannan ruku ne da rukusa ruku ne da rukusa wani lokacin kuma ruku da rukusa yakan zama tawa ya yi ruku da azima ma'ana rangwame akwai inda rangwame kenan shi ne wanda ya sau da mazalar sassanar yana cewa inna za a hibba an tuta rukasahu kama hiku an tuta a za'imu Allah yana sa in yi rangwame a tafi rangwamen shi kamar yadda Allah ake so in yi umarni a bi umarnin shi to akwai inda ma rangwamen ka yi shi shi ne abin ne akwai inda ma rangwamen tilas ne ma ka yi ruku da rukusa ne kaga yadda kai bulaguro adam sa san bai taba bulaguro ba ya ƙin kasaro kai bulaguro ka ce ban tsarmoniya to a ina ne za ka tsarmoniya a ta tsago a wuya ya zai ce ban tsarmoniya kasar ba ka kai yawa kenan na biyar bayan ya dora ku ya sai shawa tun da ai ya gama duka abin da sai shawa kowanne ana shawa a kan shi don ya rufan ya baligi bane sai shawa alaikum salam eh abin da za a kalla za a kalli balogin mace ce in ta halakce to kaga wanda yake na halakce ya amfani da wani in kuma ya zama to ba ta halaka ba ce to kaga kuma sai ya zama abin da eh dole sai an kalla ya alaikum salam eh za a samu ta halaka akwai ta halaka akwai ta halaka akwai ta halaka in an shigar da abin da yake haramu sai ta zama haramu amma yanzu kai ne za ka yi a gidanka kawai don ka motsa shi da ai kaga motsa shikin wani abu ne da yake sunna ce ta manzon sallallahu alaihi wasallam ko sunna ce ta magabata kaga sukan ware ma wasu kwanuka a shekara a wasu kwanaki su dinga huta da ɗaliban su zuwa motsa shiki da gudu da wasu abubuwa wanda suke na abinda kaga suna yin wannan kaga kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa tsere kaga ya hada tsere na dawakai sallallahu alaihi wasallam ka gani to duka wannan daga tsari ne na tsere da kuma wannan na motsa shi to in ya zama da babe ne na wasa babe ne ita ba rukiya babe na wasa ko kuma a sayo waɗansu ababe kamar misali bayyanar da irin su cinya misali ko kuma a samar da wani tsari wanda yake na sponsor da gasa to kaga dai ya wuta daga wadanci ababe amma a babe ne wanda yake na motsa jiki to kaga kawai motsa jiki ne ya yi kokarin yi saboda ya zama hanyar gudu da kaga ba zai zama faida tunda ba mujarradin shi kwallon bane ba ake kallo ba mujarradin abin halbawa bane ba ake kallo kenan za a kalli menene manufaɗin da ya yi amfani da abu kawai misali mutum ne da zai kawo ƙarfe yana ɗagawa ko kuma ya kawo wani abin da zai dinga gudu a saman shi ko ya kawo wani wannan shi da kaga wata ala ce amfani da ita don ya zama to ya motsa ciki da ita to haka wancan abu ma wata ala ce amfani da shi don saboda ya motsa shi to amma ka gaba ɗaya bai ke da wancan wanda zai fita zuwa ga yin wasu gasa ko kaza to shi kuma dole sai a kalli shin akwai yin musabaka cikin wannan abubuwan sannan kuma inda akwai yin musabaka cikin su musabaka tana halitta in an sa tukunci ko tana halitta tare da an sa tukunci ko ba to kaga nan ne aya tambaya in take shin ita balo tana daga abubuwan da ya halitta a yi musabaka da kaga ya akwai musabaka da musulunci ya halitta akwai kuma wanda musabaka da ake yi tare da gasa hallau a sa wani abu na tukwici sannan na tukwici ma a wani tsari ake yi kawo kaga misali na dawakai duka wannan aka yi mashahur hassan ali salman yana da risala da yin ta kuratul qadami بين التحليل والتحريم نعم كرة القدم بين التحليل والتحريم رسالة ce wanda ya ba ti mai kyau akan mas'ala din ta wallan ba idan sai mutum ne sai ga mai haka ce na e in baban to kaga sai zama baban haram in an sayo na haram kuma sai zama na haram shi yasa kenan dole akwai fuskar da zai iya zama haram kamar misalin warewa adadin a ce waccan bangaren mutum sha biyu wancan bangaren mutum sha biyu sha biyu ne ko to na gama shahuri ya yi magana a kan wannan adadin mutanen da ake sawa su ma can sha biyu can sha biyu to duka sha ɗaya ne sha ɗaya ko ko sa kuɗi da almubazzarancin duka da yake faruwa da kuma bayyanar da cinya da kuma sai koyi da tsari ɗin kamar yadda aka ce ya zama tsari ɗin na kenan yahudi ne sai kuma ɓangaren kenan abin da ya shahi kawar da alwala wal bara to amma duka wannan a wancan jarumin waɗanda su ne abubuwan da suke kawo ɓangaren haramci to amma ɓangaren halarci game da yau kamar wani yakan ɗaukar shi mujarradin wannan ɓallon kawai ko ma a ɗakin ka za ka halba shi to kawai ka aikata haram kun gane ko a ɗakinka ko a gidanka shi yana ga kawai ka aikata haram yanzu da za ka kawo a gidanka ka ringa bugawa menene ne ya ce menene ne ya ce ka gani kwanaki na ga a wata kisa a wani ya ɗauko hoton wani malami shi wai yana ga kamar ma aibanta malamin wai malamin yana harba balo da ɗan yaron shi haka da shi yanzu wannan ma sai ɗauke shi a matsayin abin da ya tun ban zake ka gani rashin sanin ne ne musulunci ne kaga ai ba kawai mujarradin harba wannan ko kaza ba shi in mutum zai ɗauka zai harba don ya samu warwarewa ƙawarwan shi da motsa shi da kaza wannan abu ne mai kyau wannan abu ne mai kyau ka gani na ya daga kare ko ya duka wannan yana da kyau eh idan jiki ya buɗe mu sai ya zama tsato ba da haka yake ba ga jawan zalar sa sai ce al-mu'minu qawiyyu khairun wa abu ila Allah ta'ala min al-mu'minu dhaif mu'mini ne karfi shi Allah ya so sama da mu'mini wanda yake rabu imana wanda yana da kyau ka ringa daga ranka zama tsato idan saboda a ba ka wuri haushi zai su ga cikin su ce duk mutanen nan duka sun hada duk mutane waɗannan an yafa da a koshe suke wannan kaza haka ake so wani kagar kaza kato ko farawa da garaje ai kaga in ya shigo gida ba da gudu zai mutan ya ganka kaga ni saboda kanka je ka mai warta kare ka wurga shi duk wannan abubuwan mustahabi ne ai ana son su da to lokacin da rukana da ya zo ba cewa mu za su sai ayi kokowa ya ce in dai an kada shi shikenan gara ya ba da dabbobi ne a wakai ko kuma abin da ya ce guda ɗari ka gani guda ɗari ya sa ya ce inda wanzu ala sassai ya kada shi ya ba shi wata sai da shi a laraba ba wanda ya taɓa kada shi ka gani aka yi kowanzu ala sassai tun ƙashi da ya ce a ƙara hala aka ƙara ya ƙara kada shi ka gani a nan sassai mai da mai dabbobin shi ba shi ya karɓa ne da musulunci ka gani da wani masara To, ita ba nan, ba nan ne zama ba asali dole sai su Yahuda aka sani, ne dai in shahara a ce su suka shahara. Amma ya yi ƙoƙarin kawowa tarihin asalin faruwa abu yadda an samu lalle wasa ne daga wasannin da zamanin daula ta banul abbas duka suna amfani da wannan zamanin daula abbasiya tun wancan lokacin masu na amfani da abin hafa ko kuma wani wajen yin baro a gani kenan misali a babe na motsa ciki za a kalli babe na motsa ciki don wani abin da su suke wanda ba wai abin shi'ar ba ne ga baki ɗaya nasu ya sha ban ba yanzu kaga ai suna gudu na gom kaga suna gudu yanzu mun ce ba mun yi gudu ba saboda kaza to asali su ma dauka ne suka sai dai kaifi yadda suke yadda sha bamban kuma da tamu amma na wanda suke yadda sha bamban da tamu ka gane kenan mu a babai motsa ciki da ba babai na motsa ciki da ba eh babai kuma na in za a yi koyi da su can to kuma kaga wannan dama haramci zai shiga eh sai kuma in ya zama shi'ar ne nasu gabaki daya to kuma barin shi a ɗauki wani abin to kuma ya yi ko don a rage ma abin kima saboda yadda suka yi shahara da shi suke ma suka ma karya aƙida ta alwala uwar bara saboda bana kaga bana an yanzu ta zama musiba ta zama alloba da ta sa ba a kyamar wasu mutanen da an san kawure ne sirfan in kawure makiya Allah ne makiya manzara sun sanar amma ne aka waye gari ana son tare da kuma babu imani a zanciyar mutumin da zai shi yana kaunar kafin ka gani in ka ci kenan to yi aka waye gari wasu har ma ta kai musiba ta kai wasu suka haɗe fushi su kashe kansu saboda an ci wasu kafurai saboda wasu kafurai suna cin hutu sun waɗe a malo to kuma su sai su haɗe zuciya su mutu saboda masoyansu suna cin fushi to kaga waɗanda abubuwan dukan an kalle su don rage masu amma duka wannan bai hanawa ya sha bamban da wancan nasu da wanda zai zama a babe ɗin na wanda shi mutum zai karan kanshi da bambanci da shi wanda mutum zai karan kanshi da bambanci da ke na irin wancan tsari wanda yake nasu to amma kuma dawo da ababe irin waɗanda suke dama na addini to wannan shi ne abin da akwai wasu ƙungiyoyi da na ga lokacin suna kamar a salloli na iri suna ƙirƙirar irin wasannin nan don misali biya za ka gan agaji na ga ‘yan agajin waɗansu garuruwa sai sallah ta kama kamar idi sai su ƙirƙiri waɗansu wasanni da wasu nishaɗat wanda sai su ya zama to kenan an tara yara da abin da sai a dinga waɗannan nishaɗat to kaga irin wannan abubuwan suna tunatar da yara wasanni kala kala to ya aiki da wasanni na addini to amma dama irin babe na arabi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tarro yara suna yi su sun yi gurbi ka gani annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce to ni dan bangaren wa'annan ne sai wancan suka ce abu mun yi batun da karatu suke na ci ne musa ba gani ba ga nan sana sai ce irin bani isma'il fa ina ba kun kana rami ya ce bani isma'il ko harba saboda baban mahalbi to kaga wannan babu yake shi ma abu ne mai kyau to za a samu su wasannin da ba waɗannan ba kaga sun yi kokowa ce kaza ce to amma ya za ka ce da hatta da kokowa ai da ita ma ai kaga kokowar kuma sai a dawo kaga ita ma kanta kokowa ne yanayin yadda ake kokowar tamu da take yawa yawa kaga kaga kokowa ce wanda ta tara ita akwai tsafa tsafa akwai bayyanar da tsireci akwai abubuwa waɗanda suke duka marasa kyau akwai asara kuɗaɗe masu yawa ma da sauransu eh eh kamar a sai arme ya koya mai eh ɗan misali motsa shi ne arna ana ga musulmi a cikin misali shawa ta musulmi sai aka ga babu wanda ya iya wannan shi ne wanda ya iya sai aka ɗauko shi aka saye shi zo ya koya wani abin da yake kenan sai an leka in kamar misali kwalle ne kaga a baban shi wannan baya halitta a sauko amma kamar wani abu daga abin da ya shahi kenan motsa jiki ɗin sai aka ɗauko shi aka biya shi to kaga wannan wata fasaha ce aka ɗauke shi don ya zama to ya koya a rabin sa
kusa wani gama in za a tsara kamar da shekuna da tsakankanin yara kusa abin za a ce kamar gasa ce ta faɗa to har wani gama kuskure kula abu ana isa masa kaki ne ko kuma wani shi shi kamar yamma e duka wannan a ƙa'ida wanda aka bada a ƙa'ida malamai suka ce mutumin da aka bada don ya karantar da ya koya ma yaro wani abu na motsa ciki ko wani kaza sai zamanto ya balle ko ya ji ciwo ko ya yi kaza ba zai ba da diya ba sau da an kashi ne ko ya mashi da ya balle garin wannan ko ya abin nan to babu diya babu diya a nan sau da ba aikin gangan bane ba sannan kuma an gama su ne ta daribi hannu a tsakaninsu shi ma ke da wannan duka a babu wannan babu diyas shek abdullahi na gwanda allah ji shi da rama a cikin manzuma shi ya yi ishara zuwa ga wannan alaikun tsara Eh, eh to kaga kawo misali takalmi eh to shi in kamar ana shakka matsalar a ce ya wuto daga waɗanda suke kwata-kwata marasa addini marasa addini to kaga cin wannan sun da akwai wani shakka ta tare da wani sau da haka lalle duk wanda akwai shakka da rashin tabbas to abin da ya bari in shi ne saboda yanzu kaga an kai gejin da ba kamar can wancan lokacin bane ba takalman sukan zo mana daga kasashen da asali mulhide ne ba ahalin kitab ba ne ba wanda su abin da ba ne mafi yawa ba su da kowane irin addini sau da haka kuma yawanci namominsu da suke ci za ka samu cewa mafi yawa ba wai an yanka ba ne ba kuma ko kuma in ma a kaddara a ce kenan musa ne an je ne to za ka samu cewa ko ba dabbobin da asali ana cin namansu ba ne mafi yawa za ka ga wannan ma za ka ga takalmar sai ya tsada na irin waɗannan fatoci ya a batta halitta duka ko batta halitta ai kaga su waɗancan wanda suke yawanci ai ma buza ne shi kuma irin wannan rukuku da suna a gaisa ko ai kaza a wannan duba shi da kyau za ya karatu sai an rasu nama an duka ne wannan kaga ai su can masu addinin buda kuma aƙida ta shigo shi yasa dole ai sai an leka waɗansu makamu to me alaƙa tsakanin koyon motsa jiki koyon waɗanda kuma ya ɗauko maguzancin su asalin wanda suka koya ima kaga su asali wannan maguzancin su mun kuma tsarin gaisuwa mu ya sha bamba hadisi yana cikin turmizi aka tambaye wa zalisin sa rajulun yaqaqa ayan haniya lam mutai hadu da dan uwan shi zai rasa na mushi ya ce da walakin safi hawa wa yusallimu alaihi ya musafa alaihi salam to babu zancen in hina'i kaɗan rusula don wani gaisuwa da abin nan wanda duk ba ya halitta sai kuma yaran da ake amfani hannu wajen cari shi kuma wanda sai a san me ake faɗi shi shi ma sai a san me ake faɗi dan kai zama to shi ma wani maguzanci ne kaga kuma yi ajiyara ta tallata maguzanci dan da duk abin da zai zo daga wajen wasu wanda ba musulmi ba na fita wannan sai an tsaya an yi taftishin shi sai a tabbatar me ake nihi da wannan abu a asalin shiga shi me wanda abu asalin shiga shi to in aka cire abubuwan shin baki ne yake yin abu ko kuma wannan ne ke kaga abu ne wanda ya shaye ke na mutunci babu alaka tsakanin wannan abinda kuma aka sani musulmi suke kabbara suke yin abu ya burge su wannan misali kuma da cikin su ana da karanta kuma in ka duka din ya zama na kayan da ya aikata abin da ya kuma ba da duka din da ya samu matsala a to sai ka kiyaye ka nemi wanda su ba ta sha bambam ko a da kwai duka da kwai komi ka ana samun bangaren da ake musuluntar da abubuwa ana musuluntar da abubuwa to dole mutum sai ne buwan na ya wannan da an za shi wannan kamar ina wasu ina wannan kamar wani da ake ce da kwanci to shi kuma ana wasu ina abubuwa ne kamar ko kamar da a tsaye-tsaye kuma a nan musulmi mana tsaye-tsaye ai duk abin da za a ce a cikin shi akwai abin da ya saba ma addini to zilabur da wannan ko dai a raba a cire waɗancan abubuwan na saba ko kuma ga baki ɗaya sai a watsar da shi abin tunda ba dole ba sai ta hanyar shi ka gane ba dole ba ta hanyar shi a dama a can da an koyi waɗa kuma an ci nasara an yi sadaukan da a tarihi har ƙasa ta nace ba a yi ka gani yanzu dai ka san dai da wahala ka samu wani jarumin da zai ta yi kwana ɗaya biyu uku ana kana wani ka samu wanda daga hudawar rana zuwa faɗawa za a yi tabbala yana da shi kuma gobe ma ya mutu shi kuma ya mutu kaga abu ne a mai wahala kaga yi to kaga duk iri irin waɗannan wanda a wancan yankuna na wancan lokaci sun ci nasara ta hanyar iya faɗa da wannan to kaga kuma ba su yi aiki da wannan maguzancin ba to haka kenan eh duk wasu abubuwan da suke da alaka da wanda su maguzawa ne suka kawo mana to kaga dole na abu su Sheikh Usman bin Fodi duka kaga wannan Abdullahi da aka faɗi ba kaga shine commander general kaga ni malami commander ne dan ka dan kasuwa ne masaki ne kaza ne kaga haka kuma musulunci na ne kaga yadda duka yankunan Najeriya da Tukuru gaba daya suka sa addinin musulunci kuma kaga yaki ne suka yakin nan kuma da suka yi shi dole ba su yi shi dole ya zama da motsa ciki da salon yaki da salon fada duka suka yi kuma ba irin wancan yin ba suka yi amfani da shi kenan kawai almayin mu duk da aka ce ana kaza yin mutum ya nemi wanda kenan yake mai kyau ka gani wanda yake mai kyau kuma har a yanzu da ake tahiya kaga musulmi suna da hazaras ko masha Allah ban ce ba in ka dauko wanda yake komanda na musulmi ka dauko komanda na kafurai na kafuran zai yi mushi wani abu kaga a duniya daga waɗanda ake jinjina ma wajen yaƙi da abin da irin waɗannan mutanen da ce ce kaga sun ka kallo a duniya su ne ƙarshen koko abin da rasha take tamaka da su musulmi da ta kara da su tayi tayi abin da ya zama ƙarshe ka gani musulmi ne ka gani irin mutane a afghanistan ɗin wanda ka gani rasha ta shiga ta kwashi kashin ta hannu ta fita amurka ta shiga ta fita ka gani to ka gani to duk inda za ka samu in ka ɗauko ko na arje ko na kaza duk wanda aka ce wa wannan ƙwararren mayaƙi ne sai ka ɗauko ƙwararren mayaƙin da ake tamaka ko na amurka ko na kaza in ka haɗa su sai ka zaka ko kaga dai a kusa-kusa waɗannan na Hamas kaga an yara soji ɗaya nasu yana yaƙi da soji takwas da Isra'ila ka gani ɗaya yana tunkarar takwas da Isra'ila ka gani to kaga ba wai na wasancan cana kai da kaza ko wani abu na maguzanci tsarin dai suka bi na musulunci kuma wallahi tsaron dangi suka ma suka ma a to ka gani taron dangi suka ba posting amma kuma duka kaɗan kaɗan kaɗan da ta kai kai ta amurka ta kai kusan ɗari haka ne na kamar an kawo magana kan sai da mu da ke da ko ana yin shi a cikin rayuwar da ta yi ya bada to sai an kalla shi duk kuɗin da za a yi kyauta da shi ko a yi sadaka da shi ko a yi alheri da shi sharaɗi dai labu da kuɗin ya zama to na halaka sharaɗi ya zama to na halaka sai dai kai da aka ɗauka aka baka kai kuma wanda aka ɗauka aka baka sharaɗi wani shi ka tambayi mutum wannan kuɗin ta ina ka samu na sani eh?
na sani wanda ka san kuɗin shi tsantsa kuɗin haram ne bai halitta ka karɓa ka ci in ka san tsantsa kuɗin ba hanyar halatta ba ce ba to wannan ba ya halitta ka amsa ka yi kuci kuɗin su eh dai su kin kuma nasin kaga shi yana buƙatar kenan ya zama ne shi ne safa kenan eh shi ne safa kenan na rasu da lokacin da lokacin ya zama wanda ya ce dama kan babu ne muke wa kan babu ne kan babu na sanar da wanda da wanda ya ce masu ne da wanda da wanda ya ce na wanda ya ce na wasu da tsoron wasu da wasu da wasu da na wasu da na wasu da wasu da wasu da اللهم صل على سيدنا محمد وسيدنا محمد اللهم بارك على يقين المسلم المسلم وجعل تدبيرا تدبيرا عليهم يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم